الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wallafar babban malami al'imam a sheikh muhammadun al-mahmud al-mashhuru bi abirima Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin almudud mun doki waɗansu daga cikin mudud wanda mun kwana a ƙarƙashin almaddul lazim almukhaffaf alkalmi ko wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga sabuwar wata maddar قال المصنف رحمه الله تعالى السؤال ما هو المد اللازم الحرفي المشبع wato malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wani ja ne wanda yake na dole alharfi kuma wanda ya shigo cikin harafi wanda daga harafi ne ja ne wanda yake cikin huruful hija'iyya wato idan aka ce alharfi anan wato shi ne ana samun shi ne a fuwati husuwar farkwayen surori za mu ga cewa dama fuwati husuwar wanda ake fada musu wannan sunan irin su aliflami daga aliflami muna da guda shida aliflami bakara aliflami ali imran biyu kenan ko to hudu dukkaninsu suna nasi al'ankabut arrum lukman sajada waɗannan su ne aliflamim sai kuma aliflamura aliflamura za mu ga su ma sun jero ne aliflamura suratu yunus suratu hud suratu yusuf sai kuma ka cire ra'adi sai ka sa ibrahim ka sa wato hijir su guda biyar kenan ya zama to yanzu muna da goma sha ɗaya sai kuma mu ɗauki aliflamim sa'ad ita kaɗai ce a ƙur'ani alif lamim alif lamim ra ita ma ita kade ce a qur'ani sai mu ɗauki kuma kafa haya ayin sad ita ma ita kade ce a qur'ani su uku kenan go sai kuma taha ita ma ita kade ce a qur'ani sai tasim su kuma su bi ne a qur'ani shu'ara da qasas sai kuma tasin ita kade ce a qur'ani suratul naml sai kuma mu je hawamim hawamim su ma a jere suke ghafir fusilat mu ɗauki zukhruf dukhan jasiya ahnaf sai kuma ayin sinqaf mun gane da kyau waɗannan sune fawatihus suwar mun gane da kyau ko yawwara to shine alharfi din wanda yake magana ana ma huwa almaddu lazim alharfi almushba wanne ne ja wanda yake na dole alharfi wanda ya zo shi cikin fawatihus suwar wanda kuma al-mushba wanda yake abun kosawa ne wanda ake mai jabi mai gida da sitti harkat wanda ba za ka ja shi ba arbawa harkat ko harkatani al-jawab amsa malam yace huwa an yujada harfun shine a samu wani harafi fi fawatihi suwar wato a cikin farkayen waɗannan surori wanda ake bude su da hurufu wato ana ce musu alhijaiya mun gane da kyau wanda yawanci za mu ga cewa malaman tafsiri suna cewa Allahu alam bi muradihi bidalik Allah shine kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan kalmomin da waɗannan haruffa din hija'uhu thalathatu ahrufin wanda wannan harafi hija'uhu haruffansa in za a rubuta shi salasatu a harufin zai ɗauki haruffa ne guda uku awsaduha harfu maddin na tsakiya cikin waɗannan harufan guda uku harafi ne da madda yanzu misali alif in aka ce ka rubuta alif ya za ka yi na dawa fa alif da fa na yawwa alif lamun fa'un yawwa yanzu saboda alif yawwa za a sa alifin sai a yi lamun a yi fa'ul ko to yanzu lamun kaga ai baya daga cikin hurufin maddi yawwa to yanzu wannan baya daga cikin almaddun lazim almushba alharfi almushba yanzu to yanzu mim wa mim yanzu aka rubuta mim ya za ka yi akwai mimun akwai ya'un masha Allah harafin na tsakiya menene eh harafin madda ne ko yawwa to wannan tana daga ciki yawwa lam akwai ko yaw masha Allah kaf akwai shi ma ko ya kaga shi harafi biyu ne to wannan baya daga ciki mun gane ce ko ba harafi biyu ne saboda lokacin da mutum zai karanta shi ba za ka ce ba ba'un ya'un a ya ba yawa mun gane da kyau ko to amma nunun wanne ne na tsakiya harafi ne na madda ko yawa to waɗannan su ne abin da yake magana shi ne ce an yi da harfin fifa watihi suwar a samu wani harafi cikin fawatihi suwar wanda hija'uhu thalathatu ahrufin hija ɗinsa haruffan shi na babbako in za a rubuta shi haruffa ne guda uku ausaduha harfu maddin na tsakiyar harafi ne na madda wawun ne ko alifi ko ya'un ko lamun ko nunun ko kuma mimun wasalisu sakinun sannan kuma na ƙarshe din na uku daurare ne mim nun lam mun gane da kyau kaga dukkaninsu a ƙarshen a ɗaure suke to fa in udghima al-harfu allazi ba'dahu ba'da harfil maddi idan an shigar da harafin da yake bayan harafin na madda in an yi idgham din sa to kana musaqqalan ya zamanto maddul lazim al-harfi al-musaqqal ake ce mata maddul lazim al-harfi al-musaqqal al-mushba nahwu ألف لام ميم كاكا أنا ألف لام ميم لام ميم دين لام نيكو to sai zaman to ka irga mu wannan mim din ta lam din cikin mim ta mim to sai zaman to maddul lazim al musaqqal al harfi al mushba' ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من قاله يا أولا yawwara sai ya ce me to wannan kaga wato musakkal ce wa in lam yudgham idan har ba a haɗiye shi ba harafin da yake bayan harafin na madda ba a haɗiye shi ba an bayyana shi kana mukhaffafan ya zamanto maddul lazim alharfi almushba almukhaffaf ghairu almusakkal kenan shine ya kawo maka misalin su ga sana yace nahau sad kaga sad sad wal qur'ani dhikr wa nun wal qalam nun wal qalam wama yasdurun kaga sai dai in ka ɗauki wata kira'a zaka yi karatu da ita zaka yi idgamu din wannan nun din cikin wawun mun gane yawwara amma dai da hafs ba za ka yi ba idgam dinta to ba za ta zama to musakal ba in a riwayan hafsu ne kake karatu nun wal qalami wa ma yasqurun akwai wanda suke idiga din za nun wal qalami wa ma yasqurun ina ga warshi yana da huskar da yake mata idigami in zai wasal din ta kenan sai kuma qaf wal qur'anil majid قاف قاف والقرآن المجيد وما أشبه ذلك da abin da ya kama da wannan to saboda gashi nan zai mana bayani kar mu tsaya akan kawo misalai nan mu cinye lokaci as-su'al tambaya kam huruful madd lazimil harfi nawa ne harufa na ja wanda yake na dole kuma wanda ya zo cikin fawatihus suwar aljawab amsa hiya thamaniyatun harufa guda takwas ne kacal yajma'uha qawluka naqasa asalukum wato fadarka da kace naqasa asalukum ya tattara su wato zumar ku ta yi ƙasa ta rage kaga akwai nunun akwai ƙafun akwai sadun akwai ainun akwai sinun akwai lamun akwai kafun akwai mimun waɗannan su ne harufa guda shida guda takwas na hurufu almaddul lazim alharfi huruful maddil lazim alharfi almushba lil alifi minha arba'atun arba'atu a harufin wato harufa guda hudu ne suke tabbata ga alifi lokacin da zaka ja su ya zama to alifi ne zaka tabbatar ba zaka tabbatar da ya'un ba ko kuma wawun saboda dama huruful maddi guda uku ne ko to harufa guda hudu cikin takwas din da dukkan su ana musu jan alifi ne ga suna yace wahiya sad kaga sad lokacin da zaka karanta shi ba zaka ce ba alif lam mim sid ya kama kan magana ka ce ai ba wasali in ka ce sa'ad ina wasalin ka ba ka da ni ma na ce sid wani ce sud eh kowa ina ce mun gane da kyau ta wani yana karatu aka ci gyaran shi shi bai so ba shine sai ce ina ruwanka da karatun da nake ya ce kai kana karatu da riwayan warshu ni ina da arshu shi yana da larsh to ya ce abin ai shi al'amuri sa'a to shi ma ce to tun da ya ba wasali sai a bar mu mai kayan yadda ya kamata shi in ya ce sad ina wasalin shi ba shi da dalili to ni ma nan na ce sid ni ma ba da dalili shi ma wanda ya ce sud ba shi da dalili to kowa ya kayan shi ka za ka iya cewa sad wance ya ce sud wance ya ce sid to ba haka ne ba zai bayyana maka ne gurin da in za ka ja su za ka ja su da alifi ne sad ana janta da alifi ne sai kuma كاف كاف ها يا عين صاد yawa da ya ce wa kaf wa sad min fatihati maryam da kafun da sadun na farkon suratu maryam kenan kenan ga sadun ga kafun yanzu muna da harufa guda biyu ko sai kuma qaf قاف والقرآن المجيد وقاف من فاتحة الشورى لكما حاميم عين سين قاف na farkon suratul shura sai kuma na hudu shine lamun na alif lamim kenan min alif lamim kaga da lamun da qafun da sadun da kafun duka da alifi ake jin su ba za ka ja su da ya'un ba ko da wawun to sai kuma waɗanda ake jin su da ya'un yace walil ya'i harfani harufa guda biyu ne ake musu ja da ya'un shine akwai almim na alif lamim alif lam kaga lokacin ba za ka ce ba alif lam ya kuma ka magana ka ce ai ba wasa ne a bar abin a sake naka ya halitta ni ba na ya halitta kai mai dalilin kai ce to ai ba wasa ne ba kai ma ba shi da wasa to kowa ka kyale shi da nashi ba za ka yi haka nan ba alƙur'ani wannan dole labudda minar talaƙi dole sai ka koyi shi daga bakin malami shi yasa yawanci in za ka iya karatun wani ilimi da kai sai littafi to alƙur'ani ba zai yi baka mishi wannan musamman in tajwidi kake tajwidi akwai ɓangaren su rawum su ishimam wannan ba zancen wai a waya ba sai ga kai ga malami ya maka saboda ishimami da rawum ورمك إسماء المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا daga haka shaɗubi ya faɗa yana magana akan raun in ga da jago ɗumma shifaihi bu aidama yusakkanu la sautun hunaka fa yashala yana magana akan idbaji wal idbagu yace wal shimamu idbagu idbagu ashifahi bu aidama yusakkanu la sautun hunaka fa yashala sai kuma ya magana akan ishimami to wannan dole ne sai a gaban malami da haka irin ka dauki abu kamar irin yadda zaka yi karatun jarida ka je ka siyo ta yau baka da malami akan ta kau ka karanta ka ce ka fahimci kaza a cikin ta da kaza da kaza wannan zaka yi haka nan amma qur'ani ka dako shi ka ce ai kai yanzu kawo gani kace duk malaman nan na garin nan din sa'annan ka ne sai kannan ka da diyanka ka je gurin su kai karatu ba zai ba tunda dai ka dan iya ta da baki ko kuma bari ka siyo ma qur'ani wanda akwai faransai a jikin ga yadda za ka raka tada da faransai kana kayanka sai ka zo kana sallah wani zai raka dariya ce to wannan ƙura'anin ɗan cera ne ko ɗan ina ne wanda ya kawo shi yace ƙura'ani ne ka zan turawa ɗin nan duk sun bata mana ɗiya yanzu wannan shi yanzu gani yake wani shi haka ne karatun ƙura'ani wani yana karatu yana wata ran nasa sakara wa mahun bi sakara ce kai me sakara kaga sai da sai da wannan sai kuma asin min yasin sinun na yasin da tsasimim da tsasim dukansu ana jan su ne da yawon yasin wal ƙur'anil hakim sai kuma tsasin shi ma da yawon ake jan shi sai tsasimim walilwawi harfin wahidun to wawun shi kuma yana da kwai harafi guda ɗaya ne shi ne annun min nun walƙolami wa ma ya tsurun faƙaƙ wato shi kaɗai to ya ce fahazihi sab'atu tumaddu maddan mushba'an bila khilafin wato waɗannan harufan guda bakwai tun daga nunun ƙafun haka ne ko nunun qafun sadun sinun lamun kafun mimun waɗannan harufan guda bakwai dukkaninsu ana jan su ja wanda yake abun kosarwa bi miqdari sitti harakatin ba sabani na malaman tajwidi akai to wa ammal ayn min fatihati maryam amma aynun ta ayin sad na farkon suratu maryam da kuma farkon suratu shura ayin sin qaf fiha wajhani wato akwai huska guda biyu wa ainu dhil wajhaini wa tulu akhas kamar yadda wato imamu shatibi ya fada wato akwai huska guda biyu akwai almaddu salatu alifatin irin ja na sauran mudurkin nan bi miqdar da sita harkat akwai kuma at-tawassudu alifani zaka iya tsakaitawa kai tsaka tsakiya bi miqdari arba'i harakatin shine bi miqdari alifaini walgudan alifi guda biyu yace amma wal maddu ashharu ja din kai mishi irin sauran yan uwansa shi da yafi lokacin da mutun zai karanta kafa haya a yin sad wajen ainun din yana da fuska guda biyu kaf haya ayn sad sai mata ja hudu kenan sai kuma ya rafke ta irin na sauran duka ya musu ja shida shida kaf ha ya ayin sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا yawwa mun gane ko to yana da wannan huskar guda biyu da ainun ta bidayatu surati maryam da ainun ta bidayatu surati ashura duka zai musu haka nan yana da waɗannan fuskokin guda biyu amma sauran harufa ɗin guda shida guda bakwai ɗin su wannan ba saɓani akan dole sai ka musu ja bakwai ja ja shida sai ka musu ja shida kafin kafi haya a yin sad za ka mata ja shida ne sadun za ka mai ja shida ne a nan kenan lamun za ka mai ja shida ne mimun za ka mai ja shida ne sinun za ka mai ja shida ne yawwara sai wane kuma mimun ita mago sai sinun na ƙasa ƙafun shi ma za ka mai ja shida ne yawwara as-su'al tambaya ma miqdaru maddihi nawa ne gurgudan jan da ake yi wa wato wannan madda din gurgudan jan da ake yi wa al-maddu lazim al-mufattal al-mushba al-harfi ko kuma al-mukhaffaf al-mushba al-harfi al-jawab amsa madduhu thalathu alifatin bi sitti harakatin wato jansa ana yin shi ne bi miqdari thalathi alifatin da sittu harakat wato za a mai sittu harakat ne ja shida za a mai ba za ka mai hudu ba ko uku saboda kana gaugawa inda kana gauga ɗauki wata sura karanta wanda babu wannan jin ka karanta akwai suran da ba su da madama ba su da ja na wajibi yanzu irin wal asri aka iya tafiya da ita kawai babu ja na wajibi a cikin ta ko babu muddul wajibi babu jaiz ba a cikin haka in ka dauka bayan ta ulhuwa ita ma yana gabata da ja mun gane kan da babura kenan ya ka ce maka ina ne kan da babura to ulhuwa ita kadai ce a qur'ani wanda zaka hundo ta ita ce ba ta da ra a ciki eh ka karanta tun daga farko har ƙarshe babura a ciki kan da babura kenan ko yawwala as-su'al tambaya ma huwa al-madd al-lazim al-mukhaffaf al-harfi to wanne ne ja wanda yake na lazimi na dole al-mukhaffaf wanda yake marasa ƙarfi kuma wanda ya zo cikin fawatihus suwar to wannan waɗansu daga cikin malaman tajwidi ba sa ganin ingancin faɗar haka idan aka ce al-maddul lazim ja na dole ko to ita kuma wannan maddul ɗabi'i ce mun gane wanda yake magana akan ta shi yasa yawanci malaman tajwidi yawanci ba sa ce mata al-maddul lazim suna ce mata almaddu ɗabi'i almukhaffaf alharfi mun gane saboda ba ja a cikinta irin jan maddu ɗabi'i ne ake mata to maddu lazim shi kuma wanda ana jan shidda sittu harkat an ce mata maddu lazim wa ma siwahu fa maddan ɗabi'i ne la alif kamar yadda ina ga wannan mai tufatul atfal ma yayi magana akai akan abin da ya shafi ita wannan madda wa lafzuhu hayyun tahur fama siyahu maddan ɗabi'iyyan ulif na na daimanta yadda ya faɗa aljawab amsa huwa ma kana alharfu fihi ala harfaini malam yace abinda ake cewa maddu ɗabi'i almukhaffaf alharfi ko almaddu lazim almukhaffaf alharfi shine ma kana alharfu fihi ala harfaini wato shine ya zamanto harafi din da wanda ya zo shi cikin fawatihus suwar din ya zamanto in za ka rubuta shi za ka rubuta shi ne ala harfai ne a kan harufa guda biyu kaɗai ya ya ba ha mun gane da kyau ba ha waɗannan dukkaninsu ala harfai ne ha mutumin da zai karanta hami ba zai ce ba ha'un mi yana cewa ha'un mi yana ce kai da ya ce za karanta da ce ce gashi nan din ne ce to ai ba haka ake karanta ba wani malam ya kuma maka ce a ni a littafin ne na gani na ga da ha'un da mimun kenan sai a ce ha'un mim ya ce kai wannan sha'ani wannan sha'ani da ka to in ya samu wani malami mai zafin kai ba zai haramta mishi karanta qur'ani ce kai a haƙin ka karanta qur'ani wannan haramu ne saboda bandar ka tafi daidai ɗinka yawa wala wani za ga har islamiyya zai bude amma ba shi da malami ya ga ya zo yana karantar da mutane wala wani gurin kuma kai da kai karatu a gaban malamai ka ji ana garrama da kai ɗaliban shi da raka ce ai ba haka ba malam ya koya musu wannan gurin ba haka ba ne ya za a yi kai ka zo ka kamata musu sai da kashe ka yi tambaya ka ji an ce ai ba wani ba ne ya karantar da su ai wani ne malaminsu wata rana wani malaminmu ne wanda ya karantar da mu tajwidi ita ya fito daga masallaci zai koma gidan shi to bayan isha'i ne dama da ke ba mu garba zuwa isha'i ne muke karatun tajwidi lokacin to ya fito ya shigo ta kasuwa sai wani malami ya yana tare da waɗansu jama'a shi daga can yana tafiya ba a gane ba shi ne yake zama malami yana ce musu la duk wannan wani kakala wannan da ake wala dalil wannan dai ba haka bane inda yake wala dalil shine daidai to kawai sai ga malam ya zo shi eh wala dalil ba ya ce ce wannan shine daidai ce amma wani wala dalil da sauran su wannan babu shi duk wanda ga zaka ga yana wannan kawai karambani ne ya ga malam ya tankaro assalamu alaikum ya ce ya ta mala sandu kudi ga ta mala ya ce suka mutu a tsaye ya ce ni ba musu magana na huce gida to kaga irin mutumin da zai zo ya sa mutane gaba ya ce kaza ba shi da asali kaza din nan da ake shine mai asali abin da yake shi kenan shine mai asali to kaga wannan bai dace ba wani za ga abin da yake ba shi wahala shi yake kushewa eh al-insanu aduwu ma jahila wani aka mishi magana akan ilimin nahwu saboda yana ta gara shi yana ta kai kawo sai ce to ai albani ma ce a rabu da shirman nahwu din nan da masu nahwu a bar musu rikicin su shi ku in zai wa albani adalci wallahi ba haka albani yake nufi ba albani baya karatu da da kuskuren na hau inda a ce haka yake nufi magana shi ba za ta saba wa aikin shi ba in ka je yana karanta larabci to ko ba laraba iya yanda zai karanta maka shi kenan yana nuni akan ya san nahau kenan to abin da yake nuni akan sabani na nahau na can sama na can sama bayan ka gama karatun alfiya ta ibnu malik dama mai takhassusi daga alfiya abin da ya sama ne bayan ya haddace alfiya kuma abin da ya sama su al-mufassal ne littafi mai mujalladi goma wanda kawai yana magana ne akan rikicin nahau ka dauka ka runguma ka karanta shine ya ce a bar musu kayan su wannan amma ajurumiya ya ce maka ba a barta annahawul wadihu bai ce ba a barta mulhatul i'rab bai ce ba a barta ar-risalatun nahawiyya bai ce ba a barta alfiya ta ibnu malik bai ce ba a barta saboda ya san su din ne za su baka damar ka fahimci ma kitab din da sunna din sai ga mutum ya ciro maganar wani malami kai tsaye ba tare da ya dauko ba can bayar ba tare da ya bar gaban ba ya tafi kawai sai ya dauko segundi 15 20 kawai dora ce a burwa masu hausa shirmin su kuma gashi na albani ya faɗa rashin adalci nashi saboda ya cuci albani ya sa albani a zazzage shi shi albani bai ce ba a bar karatun nahu inda haka yake nufi ba za ka je yana sa nahu a cikin zancen shi ba za ka je yana karatu dalla dalla mafu'ulun bihi ya san shi ya san fa'ili ya san mubtada ya san khabar ya san kaza ya san kowanne ga hukuncin shi amma ka ce ga abin da albani ya ce saboda nahu tana bai wa mutane wahala zai ga mutum yana magana akan in dai za ka yi gyaran nahu ne to akwai matsala ba a ce ba ka yi gyaran nahu ka yi gyaran kaza ka yi gyaran kaza nahu ina ruwanka da nahu mutane kamar su su albani ma wanda sun gabace ka wanda sun fi ka zafi a da'awa sun ce a bar wannan shirme din ba haka suke nufi ba kowane malami a mai fahimta mai kyau shi za kuma duk wanda za a ga cewa in dai ka ce za ka bi kwakwaf na malami ko ba wai zance malami ko ƙur'ani za ka iya kawa wani abu ka jefa mutane cikin shubaha yanzu ba aya bace cikakken Allah ya ce fawailul musallina in ka zo ka kawo kaɗai a nan ka ce Allah da kanshi ya ce fawai lullil musulmi da su kansu masu sallah ɗin azaba ta tabbata gare su to me za ka ce kun zo kuna sallah to Allah ya ce fawai lullil musulmi da kuma in rantsuwa ɗari zai yi da sunan Allah ba zai yi kafara ba Allah ya kawo ta ko bai kata ba to amma sai zaman to ya gunti da to sai Allah ya ce me ai ba fawai lullil musulmi ba a nan ba abin ya tsaya ka ƙarasa gaban ma ka yi gaba Allah zira ma an salati musahuna mun gane da kyau to shi yasa kowa in ka ce kai tsaye saboda ka ga wani bidiyo na wani malami wanda bai wuce tsegon da talatin ba wanda ake hada a stati za ka yi hukunci ga wannan malamin ga mazhabar shi akan kaza wala wani lokacin sai ka ba da fatawa akan wani ba akan kaza ya tafi sai ka samu conflict kin bidiyon sai ga ashe shi ya ruguje wanda yake ra'ayin da ba kai tsaye kawai aka dako kan gurin saboda cimma wani guri to sai mu kula da kyau السؤال تنبيه كم حروفه لو ne harufa na wannan ja na almardu tabi'i almukhaffaf alharfi aljawab amsa hurufuhu khamsatun harufan sa guda biyar ne yajma'uha lafzu hayyun tahur wato lafazin hayyun tahur ya hada su gabace da rayayyen bawa tsarkakecce ne hayyun rayayye bahura ya tsarkaka fa misalul ha hayyun ko shine hamim kaga ma kana alharfu ala harfin ko ha ha ya ba ha ra waɗannan su ne hamim ko hamim ko hemim kowane kira ce mutawatira sai wa misalul ya'i misalin ya'un yasin yesin akwai ta ita ma kada wani ya ce yesin kuma a ce mai kai ƙwararren da za ka rakwa maka ɓata mana wa misalin ɗa'i sai kuma misalin ɗa'un ma'a misalin ha'i su bi kenan a guri ɗaya ضاها ضاهي ضيهي dukkaninsu kowace akwai ta mun gane da kyau wannan ba wanda babu ita kuma kowace cikin alƙira'atu saba din nan anan dake sai misalun ra shine alif lam ra alif lam ra alif lam ri alif lam ra imma tarqiqi imma taqlili baina baina imala sugura imma fataha imma imala kubra kowace ta tabbata wa zurra'i warshun baina baina wa fi arakahum wa zawatil yalahul wa fi arakahum wa zawatil yalahul khulfu jumila as-su'al tambaya ala kam harakatin madduhu akan harka nawa ne ake jan wannan maddadin aljawab amsa madduhu ala harkataini jansa yana takaitawa ne akan harka guda biyu wato alifi guda ɗaya kenan maddu dabi'i ce as-su'al tambaya kam huruful lin nawa ne harufa na allin aljawab amsa huma harfani harufa na lin guda biyu ne alwawu wal ya'u akwai wawun akwai ya'un bi sharti sukunihima da sharadin wannan ya'un din da wannan wawun din suna da kai dauri dauri na bayyane ba daurin boye ba wan fitahi ma qablahuma sannan kuma ya zamanto dole harfin da yake kafin su maftuhi ne ba maksuri bane idan harfin da yake kafin su maksuri ne ko magmumi ne wannan ba madullin bace mun gane da kyau saboda yanzu muka ɗauka ƙwalu ƙwalu luɗin nan ba za ka ce wannan hudun ba madullin ne a nan ba mun gane da kyau saboda dole ya zamanto harfin da yake kafin wannan wauɗin ya zamanto maftuhi ne sai ya zamanto ya shiga cikin madullin shi wannan harfu ya shiga cikin harfin lin mun gane shi ne ya kawo misalai ga suna ya ce bait فليعبدوا رب هذا البيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت to wannan madulli ne ce sai kuma wa amanahum min khawf min khawf to yanzu lokacin da mutum yake karatu ya zo kan madullin mun gane da kyau in zai yi wasal ɗinta ya huce ba zai yi madda ba nan sali kana karatu ka zo ka haufan ko haufin فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين ماذا يمدي أنا بقى فأما أما تنزيل ذا تسمي ذلك إرمد الأرض بالسكون إما جاء حركتان إما أربع حركات إما ست حركات mun gane da kyau falyabudu rabba hadhal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf amma jasu min da arba'a harakat da kuma sittu harakat duka ya halatta mun gane da kyau ko as-su'al tambaya ta gaba ma huwa maddu sila wa bikam harakatin ƙuddira wanne ne ja wanda yake na sila ne saboda ƙur'ani babu ƙari ana ce mai maddu sila na sila ne na sadarwa ne wa bikam harakatin ƙuddira sannan kuma da harka nawa ne ake ƙaddara jansa aljawab amsa huwa harfu maddin za'id za'idun muqaddarun ba'da ha'id damir wato shine harafi na madda wanda ya doru wanda ake kaddara shi bayan ka zo ka da ha'un na damiri na mutum daya wa quddira bi harakataini an kaddara jansa da harka guda biyu hala dammihi wa kasrihi in ya zamanto harafin da yake bayan wannan da ya biyo bayan wannan wato harafi na damiri din ba alhamza ba ce ba hamzatul qadari ba ce in hamzatul qadari ce hukuncin ya tashi amma da yi magana akai as-su'al tambaya ila kam ismin tanqasimu sila zuwa kashi nawa ne sila take kasuwa al-jawab amsa tanqasimu ila qismaini sila tana kasuwa ne zuwa kashi biyu kasiratin wa tawila akwai sila wanda take gajera akwai sila wanda take mai tsawo as-su'al tambaya fi ayi mahallin takunu silatu qasiratan wato a wani guri ne sila ya kamata ta kasance gajera al-jawab amsa yace idza kana ma qabla lahai mutaharrikan idan ya zamanto abin da yake kafin ha'un din nan kafin ha'un ya zamanto mutaharriki ne mai motsi ne mai motsi ne harfin da yake kafin ha'un wanda daga shi sai ha'un ya zamanto mai motsi ne ba ɗaurarre ba ne ya zamanto maftuhi ne ko maksuri ko magmumi shi ne ce misali innahu innahu kana aliman khabira innahu innahu kaga nunin ce kafin haun ko to wannan harfin da yake kafin haun ya zama to mutaharrikin walahu ma fis samawati wal ardi walahu ma fi walahu walahu walahu yawa mun gane da ke ko yawa fa in kana ma qablahu sakinan fala madda fihi wato idan harafin da yake kafin wannan ha'ud damir din idan ya zamanto harafin ɗaurarre ne ɗaurin ɓoye ne ko kuma ɗauri ne na zahiri to falamar da fihi ba wani ja da zaka yi wannan ha'ud damir din ba zaka ja shi ba illa fi mawdu'in wahidin fi suratul furqan kenan yace face dai a cikin suratul furqan gurin da yazo cikin suratul furqan shi kadai ne في قوله تعالى فيه مهانا على طريقة حمص ويخلد فيه مهانا لوكتن da mutum yake karatu da riwayar Hafs kenan amma in kana karatu da riwayar Warshi ba za ka ce fihi muhana ba wa yakhlud fihi muhana irin sauran fihi fihi din nan ta Qur'ani to shi ma Hafs ya wannan ce kada yake yi wa amma in ka cire ta دينها فيه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا وذاك تبا خالدين فيه وساء لهم wanda yake wannan sai ibnu kasir almaki shine kira'arsa take da wannan amma in dai ba ibnu kasir almaki ba dukkanin qurra'u zamu ga cewa suna ba sa yin maddi a wannan gurin amma shi yana jansa yana silatu wato a ha'id damir na'am kamar yadda muka sani yana daga cikin usul nasa wa yishtaratu aidan alla yakuna ma ba'dahu mawsulan bihi sannan kuma an shartanta hallo kada jumlar da za ta biyo bayan wannan jumla wannan ha'ud damir din ta zamanto mawsulan bihi tana sadar da wannan ha'ud damir din ne nahwu qawlihi ta'ala annahu al-haqq misali annahu alhaq wannan bittifaqil qurra'i ba wanda yake yin jan wannan hawo din ba za ka ce annahu alhaq ce kai wannan jan naka yayi ka ce ya haka ne ai ai hawo damir ne sai an dan cika shi ce to ka cika shi da yawa annahu alhaqq sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaqq أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سيكم وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وله الدين واصبا أفغير الله تتقون فإنه لا يمد اتفاقا وتهجيك إلو وانا قلن باء جنشي ده هدون معلومة جبعي ده bittifaqil qurra'i hatta ibn kathir wannan gurin shi ma baya jin shi wa alqi fi namli wa arjih fa yusakkan wato alqi cikin suratul namli qalat ya ayyuhal mala'u inni inni ulqiya ilayya kitabun karim annabi Suleiman ya ce, "Izhab bi kitabi haza fa'alƙi ilayhim sun matawalla anhum fanzur ma za ya ruji'un, fa'alƙi, fa'alƙi ilayhim." Ƙagen kana karatu da warshe ba haka za ka faɗa ba, don warshe ba haka yake karanta gurin nan. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون لكما أرجه وأرجه في المدائن حاشنكم نعم وأرسل في المدائن حاشنكم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين في سورة الأعراف وأرسل في سورة الأعراف وابعث في سورة الشعراء an gane shi ko to kaga in kana karatu da limamin warshi ba zaka ce arjihi ba shi ma nan zaka ce arjihi dama kira uku ce akan arjihi akwai masu karanta arjihi akwai masu arjih akwai kuma masu arjihu arji'uhu sai an kara hamsatu ma na'am fa yusakkar wannan ana daure shi to wannan anan ne a kasira wato sila take zamantowa kasira as-su'al tambaya fi ayi mahallin takunu silatu tawilatan wa kam qadaru maddiha a wani guri ne sila take zamantowa mai tsawo sannan kuma gulgwadan nawa ne ake janta gulgwadan nawa za a jata الجواب أمسى إذا كان بعد لهاء همزة قطع إذا يضمنت أنسى همزة القطع bayan hawul din to wannan ita ce wato maddu asila wanda take a tawila fa innahu yajuzu maddaha maddan mushba'an wato haƙiƙa ya halatta ajata ja wanda yake abun kosarwa miqdara alfaini wa nisfin walgwadon alifi biyu da rabi wa ya juzu bi miƙidari alifin kalmaddil munfasil ya halitta a jashi gwargwadon alifi ɗaya gwargwadon harka ɗaya kamar yadda za a ja maddul munfasil bil hadar lokacin da mutum yake hadar yake karatun gaugawa misaluhu indahu illa bi izni wa min ilmihi illa bi ma sha cikin ayatar kursi kenan من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ذاك تبيك وأن عنده وتمدى ذاك تمد السلة الضميلة وقال شو هكا من علمه إلا بما شاء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء sai kuma misalu innahu adhaka wannan sababu kalamin ne yanda ya kamata wa annahu ahlaka adanil ula kamata ya kawo amma wa annahu huwa adhaka ne huwa adhaka sai ka kawo haun sannan kuma ko ba wa annahu adhaka wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu huwa rabbu shira wa annahu ahlaka adanil ula kenan wa annahu أهلك عادا الأولى وأنه أهلك عادا لولا وثمودا فما أبقى السؤال تنبيه lima summiya madda silatin dan menene aka ambaci wannan ja aka ce mai maddu sila mun gane da kyau saboda sila shine sadarwa aljawab amsa ta'adduban to wannan saboda ladabi li'anna alqur'ana al'azima la ziyadata fihi wala naqsa saboda alqur'ani mai girma babu kari a cikin sa babu rage ba kari ba rage shi yasa in ka ce mai maddu ziyada kenan kana nufin a ƙur'ani an ƙara wani abu to sai mu ƙoƙari mu kai ƙarshe eh saboda son muke rana ta a ce an gama shi shi ma dala ayi hakuri yawwa na so muke karatu uku zai gama shi a gaba ra'ul mita a babe ɗaya a karatu ɗaya sai mu makharij a karatu biyu insha Allah as-su'al tambaya ma huwa maddul farqi menene ja wanda yake na al-farq na rabewa tsakankanin labari da kuma istifahami aljawab amsa huwa shazul wuqu'i fil qur'ani alazim wato maddul farq maddul farq shi mai wahalar afkuwa ne a cikin alqur'ani mai girma gurin da ya fado ya fado cikin alqur'ani gurare ne ɗan kaɗan shazi ne guri ne ɗan kaɗan ba shi da yawa wa huwa arba'atu mawadi'a su ne gurare ne guda hudu kacal fi suratul an'am cikin suratul an'am ya zo shi fi mawdi'aini cikin gurare guda biyu a cikin suratul an'am akwai mu gurare guda biyu ul azzakaraini harrama amil unsayin ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين من قال لك هو أولا وفي يونس أتكن سورة يونس كما سيتمالا تلانا تلقو أولا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون قل آه الله أذن لكم آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وفي النمل أتكن سورة النمل كوا أكو قولي ديكو آه الله خير أم ما يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون نعم السؤال تنبيه لما سمي مد فرقنا تسبب منين أكتشوا وانا جا جا وانا يكينا فرق نربي وارب غرما كنا الجواب أمسى لأنه يفرق بين الاستفهام والخبر saboda yana rabe maka ne tsakankanin istifahami neman fahimta da kuma labari lokacin da kace Allahu yanzu kana neman labari ne shin Allah azina lakum shine ya baku dama ya baku izini ku yi hakan din am Allah ya taftar ko ƙarya ce kuke mai amma lokacin da kace Allahu azina lakum Allah ne ba ku izini labari kake badawa shi yasa wanda ake ce mata maddul farq saboda ta rarrabe maka tsakankanin labari da kuma neman fahimta lokacin da mutum ya zo ya ce maka Allahu azina laka Allah ya baka izinin kai kaza ko da kuma Allahu azina ka shin Allah ne baka damar kai kaza din nan kaga yanzu shi tambayar ka ce yake ka sai ka bashi amsa to amma lokacin da ya ce Allahu azina laka yanzu yana baka labari ne ai Allah ne baka damar ka aure mata hudu Allahu azina laka an tatazawwaja bi arba Allah ne baka damar ka yi aure da to amma yanzu mutum ya aure mata biyar kace Allahu azina laka shin Allah ne baka wannan damar ya baka izini mun gane da kyau sai zaman to mun kula da kyau shi yasa ya ce li'annahu yufarriqu bayna al-istifhami wal khabar saboda yana rabewa tsakankanin neman fahimta ne da kuma ba da labari li'annahu laulal mad domin ba dan wannan jaɗin ba da zaka yi kace Allahu ko azzakaraini latuhima annahu khabarun lastifhamu da an zaci cewa wannan labari kake bayarwa ba wai neman fahimta kake ba lokacin da aka ce azzakaraini harrama mazajen ne Allah ya haramta so ba zai ba kuma a ce amil unsayni ban ga da kyau yawwara lokacin da aka ce Allahu azina lakum ba za a ce ba am alallahi tabtaruna yawwara saboda wannan labari ne kake bada to istifhami ko shine in ka zo ka da istifhami to sai ka zo ku da kuma kishiyar shi Allahu azina lakum Allah ne ba ku damar haka am alallahi tabtaruna saboda am tana daga cikin huruful atafi ko kuma kawai ƙarya kuke yi wa Allah mun gane da kyau Allahu khairun amma yushrikuna fal hamzatu fihi lil istifham wato alhamza da take cikin wannan guri wannan madi din wannan lil istifham ne to ita ma za a ja ta ne bi mai kadari sitta harkaci قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين sai kuma ƙul Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun da ga warshe yana nakal anan ko قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أوه السؤال ما هو مد التمكين إنا قلتك تكرشي ko? sai madda ta ƙarshe cikin madodin nan sha uku ai amma karatun da mun yi da yawa a yi haƙuri aljawab amsa huwa kullu ya aini wato shine dukkan ya'un guda biyu ahaduhuma sakinun maksurun ma qablaha mushaddadan wato ɗayansu ɗaurarriya ce maksurun ma ƙablaha sannan kuma harafin da yake kafin ta wasali ƙasa gare shi mushaddadan kuma tana da kai ƙarfi misalu zalika huyitum huyitum kaga yawon ɗin guda biyu ce akwai ya ta farko akwai ta biyu to huyi huyi huyi to asali huyi huyitum ne huyitum ne to sai aka shafe ta farko din da wasali kasa ta biyun kuma sai aka ƙara mata ƙarfi huyitum huyitum ba za ka riska ta da ƙarfi ba saboda awon tana daga cikin madulli tana daga cikin hurufun lin ko wa idza huyitum bi tahiyya ba za ka danna ta da ƙarfi ba in za ka hau kanta ba ka danna ta saboda in ka hauta kuma sai ta sai ta hoshi ba za ka ce wa'i da huyitun kana huyitun za ce kai ya fi ƙarfin yawon wanda abu saboda hurufin lin ce ta wa'i da huyitun bi ta hiyatin fahayyu bi ahsana min ha'auruduha wannabiyina والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يولا وما أشبه ذلك da abin da ya kama da wannan waɗansu suna sawa kamar irin su bi ayyukumul maftun bi ayyukumul maftun bi ayyukumul maftun as-su'al ana
babu ya'un kungiyar tasha tana shi ne ciki babu ya'un ɗaya kungiyar ya'un Eh, to ai dama kafinta kafinta ake kal- kallo ba bayanta ba Mm, ba bayanta ba ake kallo kafinta saboda kuma bi ayyikum ne bi ayyikum ne to sai aka haɗe ɗiyar sai aka yi wa kuma ta biye shadda bi ayyikumul maftun huyitun yawwala as-su'al tambaya lima summiya madda tamkinin saboda menene aka ambaci wannan ja da maddu tamkin ja wanda yake na tabbatarwa aljawab amsa li'anna shaddata makkanatu saboda karfin nan shadda din nan ita ce ta bada damar a yi shi fali ajli zalika qila lahu maddu tamkin saboda haka ake ce mai maddu tamkin ja wanda yake na tabbatarwa to ina ga anan ya kamata mu kwana tare da cewa dai an yi gauga karatun yau a yi haƙuri saboda lokacin ba zai ba da damar a ce a yi bayani ba abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka